alamun da Allah ta'ala kan yawa Allah ya ayyukan ba shi kuma Allah ma bayan da za a yi wa shi bare bare nufin ba shi ya tsira a irin wannan ruwa ai ga ne gona yanzu saboda yawa da karamin shi ba ya kai rawa da shi ga ma dole lalata da shi ga ma duka zuwa wannan lokacin duniya duka ruwa ne amma sai Allah ya yarda wa kuna la mutare ala muna jarawa mun jarawa muna ran annabi no ya sadi ki ilaihi da muka aika shi wajen su ba wa shi ga mutu wa'azi amma Allah ya san ba za su ba amma ne yugo Allah Allah ya ce yi ya yi to haka wa'azi kai ne wa'azi ba ce ka sa dole ba ba ka yi kun wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta ka annabi Muhammadu shi kalwa mutane ya sa gona sauran na wani wanda Allah ya gada ma cikin sanin Allah ya yarda ya wannan Allah ne ya falala ba wani abu da yawa Allah duk wanda gani da mutum sun ji ba wani abu da yake yawa Allah ya kancanci Allah ya kera da yake ba kuma shi ka zaɓa a Allah ne idan ga wani wanda kuma anan sun Allah ne Allah bai zaɓe sun ji domin ka baka roƙa ta jami'a to a ce don da ya gada ga ma dai baka abu da ya gada da zai fi zama ne mallaka da kai kawai zai gayanka a rage a rage a kusin da ya yi ana yin daɗi ma ana kai da yawa na to da wajen ana yin mutum da mutane to jama'ar musulmi yinka mutum kadai yinka da aka yi kalan mutum mutum har kawai ba kowane kalan wallahi ba da ba mu ja ba ibarin da kai ai zanna kai azumi kai raka kai azumi kai kauta kai komai in aka mata kuɗi aka yi mata aikin kuɗi wala ba za ta samu ba lura da yayin da ba mana ba ko yana gani a yanka mata da ko ta gani a yanka mijinta ko yana gani a yanka nana ko yana gani a yanka warta kai wata da ta kawo da mu iya haka bai bane iya haka kawai bane Allah ya wani karkata ma bani adama وعملنا بالبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا على جمال وطن آدم وآدم إلى آدم وآدم الله يبارك جرما الله يبارك درجة الله يجوا عملنا بالبر والبحر من دون جيجي أتدو من دون جيجي أتدو duk duniya ba ka taɓa ganin wani abu yana da majin ko mota ba a duniya ba ka taba gani ba a ce wannan abu yana da masu ɗinka na hawa ko yana da motar da ta hawa ko yana da wani dabbar da ta hawa naman da ake hawa dabbobi ba ne wani gidaran su ba wani abu da yake da wani jirgi a ce jirgin sa ne sai dan adam mutum mata allakum wal anani ni daga wani a cikin sunan adam da ya mata in ka sha da mota ya ga alƙur'ani ne ba tare da yawan na ikon ba ba da wannan ba su dama ba za su wajen yawan idanun mu za a mun muka dauke ilmar wal ba ne wanda ka lafi nan sai ba mu muka azura da adam mu muka abu mai daɗi duk halittar da Allah ya ba a rikin da ake labari da riki da batacce za ka kama dabba ka dari rago ko ka ce saniya a sa wuka a ce bismillah ya gana wa da ke sama a yanka a fere don kara ba gajiyar a cire mata in ba za a cire mata ba ko a babbace ta a sa ruwa a kankar da a sa ruwa a wanke ta a sa ruwa a yanyanka ta sannan a sa a dafa ko a soya ko a yi wani abu yadda zai yi daɗi a jiba mai wani mazi ala mutum shi kan duk halitta gaba da nawa ka biya gaba haka ba ne wannan abu ba zina da mutum na wanda ya ci ashirin suna ci suna ci nama amma ne mun zubar da ɗauka nama a can ne nama ka tunda muka zuwa gara muka yarda eh a nan a a cikin kaje mun ci mun ya fara in ka gama daga jiya ya za a cikin zamu naman da zai yi na amma shi da kan ya yarda Allah ya ba shi dama ba to ba sai sai idan na mu zo ma wannan da zuwa da dama ai Allah ya ba mu dama da kun yi da dama to ana ganin su Allah bai bamu dama ba sai dan adam mutum shi ana bai wa dama ya tsira mana yawa sannan Allah ya ce waraka na mun da ba mun abin da adam da cin abu abun da yake da daɗi wata na'ura da aka yi da ya halitta ta ya sa ta wato a cikin bakin ɗan adama idan Allah ya ka gara mu dan nake ba ne da yi gaddama ba ka shiga kasuwa ka bai wannan ka bai wannan ka bai wannan ka bai wannan in ka ajiyar ne to gaba ɗaya za a ji a zuwa ji a cikin ɗaya da za a ɓoye ɗaya ba za mu yi gane wata na'ura a cikin bakin ka za ta baka labari in an samu barkono da yawa ba za mu ce jikiri ne yawa ba in jikiri ya fada ba za mu ce daddawa ce ta kasa ba a ka san kowai wani na'ura a bakin ka za ta rarrabe maka abu mai lafi shi akwai lafi abu mai lafi shi akwai lafi abu mai barci shi akwai barci duk nau'in kalan daɗi a ce wannan daɗi wannan daɗi wannan daɗi daɗin ma na zuba daban da sauran wani abu mai daɗi daban irin kayan kuma ko da daga yin kamar kala ɗaya kana dawa ba shi ce ba da kan karfe ba ne ya ce wanda na'urar ta zama kake ba inda ka nan na tukunna ba a kai mu gyara wajen maka da kai ba ne maka da shi maka ta mata eh da ni kan gyara da ke maka da shi ta mata ba na iya turo ba aiki yanzu jama'a wanda na'urar shi ta tsaya a duk abin da yake da daɗi a duniya kama dabbobin duniya da ake cin nama da tsuntsaye duk wani abu da ake ci a ce an ji daɗi ake dukiya da shi a yi kamfani da shi a yi komai da ba wani na'uwar da za a nan da za a ji daɗi da ba za a ga ba da ba a za a ga mu da ba zama duka ba wannan Allah ya ba mu wannan mu dan adam mutum mu kare nawa muka sha to da haka wannan da mun taɓa karanta a mutane kisa bani Isra'ila wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ga mu labari yadda wannan bani isra'ila ya yi azumi shekara ɗari biyar bai samuwa ba ta ji ana da haka mala shekara ɗari biyar a shekara ɗari biyar da kullum azumi da ba da sallah shekara ɗari biyar kullum kuma da buɗe baki da zahura a haɗe shi ne zuwa cikin hannunsa sannan gani yake sannan a wannan shekaru bai taɓa cewa wani kanu ba ba da muke ba zanu bayan maka da kuwa ya Allah aikin da ibada kun da karanta karanta kuma bai ga umarci ba da dare ke da riga idan ya da da idanun da to da ranar ne idan ya da sa ruwa bakin da to da rigar kullun da ranar azumi da kalkal akira ita da riga da kiyama ta da kamar manzala ke sallallahu alaihi wasallam Allah ya ta wani bawa nawa akin da azina da rahama da to Allah kai da kace Allah kai da kace duk wanda ya ma ibada za ka saka masa ni ne ibada ke kara da karu kuma hade shi yaro shi Allah ba in zai mutu Allah ya bari ya mutu da ni in ya mutu haka Allah ya kare gawar kar wani abu ya taba ta hatta su kiyama kar wani abu ya samu gawar ko duk an yi maza ya mutu a cikin jira yanzu an tana a cikin sujada ba zai tunjire ba ba zai faɗi ba wani dabba ko ƙwaro ko ƙasa da shi abu ne duk Allah hana komai ya kafa shi ne ran kiyama an kuma ko daga sujada zai tashi ne ne gaban Allah Allah ya tsoro tun da yake Allah kana ka ce za ka taka a kowa da aiki ka ni na ma aiki ka ta tare a ganin gauza ina falala ta Allah ga aiki ka ne ga aiki kina abu ya zama ba shi kenan ala ji ba'ai da zasu a ibadan da haka hada lalai ibadan da duka ala ji zaman da ya amace tunda hede su suka yi sun na ban da su sallah a mai da su a bai a matsayin sallah a ji sa balagan har tashin alkiyama aka ji sa balagan har tashin alkiyama aka hada da ibadan da nake kare ni da nan aka yi kiyasi ya ce gidan ne ba na mutum ido daya abin da Allah ba ya wani abu duka bi ba ai kuna gane abin da Allah ya yi ya yi mana na baiwa yanzu da Allah ya kawo wani zamani da duniya ke cin kuɗi idan a jikin mutu aka samu matsala wata babba wata suke cin kuɗi da yawa so ake a nema masa lafiya ba ba gaba da a kowo masa ba wanda Allah ya yi ne ake ba a gyara ta Allah ya yi ta da jami kawai an yi ta da wani lokaci to ya kin tsoro muna da ta gudu ke kamar yadda mota ana samun fatfat na mota da ta kwanda sabo amma aka ta a zo wuta akai yanzu wani abubuwa da suke faruwa a jikin mutum ko da zan zuciya ko da zan koda ko da mai tsada a hakan ma ba da wani za a zo wani kamfani ba na Allah ne za a je a kwakwalo ko da wani a sa wa wani da zuwa miliyoyi da ake zamba don a canza mata kuɗi kawai da Allah in yi da za a yi nawa za a sha in kodar za a yi to da nawa za a sha yanzu dai kafa ta kawai za a yi kuma likitan ba zai ja ma farga na kawa ba sai wanda zai ba mu leka ba aiki cikin wannan kuɗin a sai ka san adam ba karamin abu Allah ya hada Allah yau da adam mutum ba saboda haka da adam mutum yawa Allah godiya yawa yawa Allah godiya in ba haka ba a zuwa ga madara yawa ina Allah wa sun lalli yake lalle lalle dan adam mutum yau Allah godiya wa jara ibadar karnin akari karnin akari bayan warancan sun halaka sun tafi mutanen annabi nuhu sun halaka Allah ya halaka da su duniya ta yi yawa ta zama jirgin ta yi komai Allah ne zan gudu ko mutanen da hanyar wani ya yi wata wani kera a yi yi zuwa ba sai Allah ya ce mutane wato zuwa ke kira adawa ce sun tafi bayan nuhu da mutanen nuhu adawa هذا نبي رسولا وعجب منظور السود ينمو لغرب دين على الهود عليه السلام على الهود إلى عليه العداوة دوغا يموت على النسخنا ما هو نقام دليل متدعى زراعي هذا شيء قام هذا على رسول زراعي كمان هذا توجد الله يا دولا sau ɗari uku tsawon mutum da bari su wanen su mai kamun su shi ne ƙarfi ya gare ne ba mai kama da mai kamun su kai da ba mu da Allah yanzu wannan Allah ya yayi mana irin wannan girma da nuna bakira mutum da ya ci masallacin nan to dan Allah dan annabi ya san zai sai ga annabi ma ya gudu mana da bibira wannan da ka ga bibira kitabin ajiya ga wannan da aka yi bakai na kafin hawaye da ake samu da riko da yi kar da wannan da ake kami ba na matsala bane amma dai Allah ya an ji ba ka wani abu da kuma da ga shi an an ga jama'a girma a ga da ku dawo da nan guda biyu na farko kallon da kun mutane yanzu kananan ma wanda ya ji alamar ki ba ya ji alamar wahala sai dai ba shawo ba inda za a yi wani abu gaji sai ya riga su gajiya kuma ku riga su kula sai dai bai da to ne yanzu mace na da ƙato ne na da yi to an gano an samu sauƙi kan wahala na dakon nama da kuka dinga yi sannan kuma wajen ciyar da kai ka ga a jiwa amin da ya ta ji a tulu ɗari a ya ta tulu arba'in ya karya to yana ɗora mutum yin wannan masifa mara a irin yanzu kafin ya ci da kansa ba ai ga ga akwai matsala to za ka duka an dauke mana wannan eh abinda bai kai lomar ku ba sai mu ci mu mutum rayu mu ga mu ga mutum sannan yanzu ka dare mutumin da tsawonsa tsawon da ya kai jiraɗi ɗari uku ya fi zuwa fadinsa yanzu wannan aka ce to a da duk ya masa yaki za a yi masa fi eh a da duk mu masu da yaki don Allah ban da nawa kalli na bala ka biyo ka huye masa san da yin ne mun ga dai mu ji Allah ya mana baiwa yi mu Allah godiya da aka yi mu irin wannan sannan shekaru ma kanta da suka rinka dade wannan mun kuma dai annabi ya roƙa mana yake irin al'umma da shekara da kuma da bayan haka je da mare wa yake yanka amma da ali da ruda mu da ali haka je da yabo yake yanka amma da abu da abu da aka ruda mu haka je da riba da dari yanka amma da a ba su kitan iyalan da ya da su in ga da domin wanda ba mu ji daɗi ba yanzu da kake kallo kai ka zo wa son a taimaka maka ka ba da kima abu kana ka a gyara abu kana ka a gyara da irin warannin ne don na a baka da ka kan ka san ka ba iyali to don Allah na gare wa ne ce wani kai kana za a taimaka maka ga babanka ga babanka shi ma ga babanka shi ma ga babanka ya Allah ya bai zama da ranya ba amma cikin Allah ya aka rage abin da a cikin sun da tura ne suke ne in suka rage ba za su yi bada maya to ya zura muka musu salawa Allah ba abin da yake zo gaba ya sallah ga barilla ko ba da wa da kan salawa da nabi da mu annu annabi Muhammad ya ga babu da muka da aka ne kan salawa da muhammadu da salam in wannan aka ba sallah ɗaya ne shekara ta ɗaya daidai shekara da hamsin a sallah in zai shekara biyu sai shekara ɗari ka ga yadda kuka ku sai ka zo ka wuce idan ci ka yi saboda haka bai wa Allah godiya a nan yuru ya ga mutanen sa ya ce ku kare da Allah alhamdulillah ku kare da Allah wurin bauta malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wanda ba Allah amala da ku a nan yuru da mutane ba za ku yi tsoron azabar Allah ba da sunan da ku bari da sha wa qala al malau sai wannan da ake kira malau ko ne ɗan majalisa mazawarta wato manyan gari masu faɗa a ji mai tsawon yadda shi na kafaru daga mutanen annabi hudu waɗanda zuwa kafirta wa kaddabu bi ta ilahiyar suka karyata gamuwa da la'ira suka ce la'ira ba gaskiya bane ai bai mace ne suka je zuwa lahira ba gaskiya ba ina mutu amurka wa zarabna wa ala da mulkin da su dadi na amna wa su kudar da su ila yanzu a cikin rayuwar duniya ai ka ga yawan gida ba ya ala nawa ga mutum yau Allah yau Allah da ya shi ka ake yin tsoro in lafiya aka ba ka tur to ka samu da Allah kan lafiyar da ta haka ka karkatar da ta idan duka aka ba ka ka ji tsoron Allah ka yi kokarin ka dace yadda ka mai duka mota bai ban da daji nan ko ko dama ko hagu da ba hanya ko sai na zo ne dawo in ba da halin ba balle ba ka hanya to haka da aka yi kokari da duk abin da Allah ya ba ko da dai ne kar ka yadda ya saukar da kai daga gurin hanyar Allah daga gurin hanyar manzon Allah sai zama ko ba zai amfani ba sai zama kamar an zo irin maganin tseren na zuwa a sa kifi an yi za a tsera tsera dai kamar ya ci daji amma kaga da nan bai sa lafiya ba to haka duk wanda aka bai wata tsiba da yawa Allah godiya a cikin umar ba da yi hanyar Allah wanda Allah ya ce to ka ga irin wannan shi da Allah ke cewa wa da arna ala min qaryata lamarna musalatiya wa madan qudiya fa haqa alaiha alqawl fa damarna hasadiya Allah ya ce idan mun yi za mu halakar da alƙarya cikin da Allah ya ce alƙarya a Qur'ani Allah yana nufin mutanen alƙarya yawa Allah ya za mu halaka su sai manyan garin zama mura ya ce manyan zai gaba da rana zama dole masu aika da barna shi ke ran sa da wannan mutum da dawa sai Allah ya halaka kai kamar haka Allah ya ce saboda haka kaga abin da wani a zaman yana zafa ko suna ta ƙarya suna yaudara Allah ya ce yau alƙaga ba da kuma ila ne yanzu ba ku da abin bauta ne Allah haka da ta kuma duk tsoron Allah to dai ga mu da haka sai wannan manyan manyan yan majalisa da kuma a nan ka masu kai da lahirawa da wani abin da duniya Allah ce wannan muka ce da ku dace a duniya ma da ina bashin mulkum suka je wai ai wannan hukumun nan bai zama ba sai mutum irin ya gudu ma ta sunna minu yana cikin irin abin da ku kuke ci wajen ma ta rahun yana cikin irin abin da kuke ta wannan abin magana da wani kun ga ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam to gare ba la hada rasul ya san dama wa rabbi lazwa wannan manzo wala irin manzo ne yana cikin abin kira ba ba daga cikin wannan kaga ni waga mutanen adawa ta kai alal hudu suka ce wannan wani irin mutum ne wannan ai ai mutum ne irin guda abin da kuke ji yake ji abin da kuke za a yi za wala wala in alatu majaran suka ce wallahi sun kun bi mutum yadda da mutum ku fi qadamu anan akwai rantsuwa wa tasun tarbiya wa jawabu jawabin shine la yace duka jiro lalle lalle idan kuka yi mutum irin ku innakum lalle ne ku idan a yayin yin mutum nan la kafiruna kun zama masu asara ma'ana ai ai magabuna kun zama wanda ba ku da wayo kenan an wutar da ku an yi akwai mai gidan mutum an yi wuce sai abun za a sai kaya kamar abu ne dubu ɗari a saya dubu arba'in ko hamsin a ce malam kan kai ne eh ko kuma a nemi takardar direki sai a hada kirga a ce to wane wannan shi ne zaɓen kuɗin kasar ku da aka yi in wuri da abu yau na daga da jirgin ne wuri ko a zuwa jaji ma to duk wanda zo gari na ruwa waje eh ni ne da na kuri da Allah ya yi duka je roƙi na haka ne duk wanda ya ji wannan annabi shi da mutum ne irin sauran mutane ne shi irin yadda suke ci da ta ce la to ya zama irin wannan wawan nan a yi su suka je yanzu wannan mutum wato a daga wuri zai muku alƙawari annabin cewar ku إذا عدتم إذا كنتم موتوا وكنتم ترابا وإناما كما لما ترقايا ركتي أنكم تؤكم مخرجون لا عدتكم وكما لما يأتي على جيش إذا رأينا الله يجب to ba ka ganin Allah da yayi da farko lokacin da babu haka ba da gagara ba sai mai wai ka ji baya baya da maka da gagara in ka ga magana da da ma ai ta hadin da Adam da ba a sinadarin wani da su yi su ma'amu kalan da zalla da su aka yi adam kuma yayi mu da wanda kuma yayi da ruwa ruwan da aka yi da shi jin da aka yi da abu da kuke ci wannan abin da muke da yaran nan mutu wannan mutu wannan da aka hada aka yi to Allah ne yi da wannan Allahu akbar kuka ji to lalle ya ba ku irin wannan labari wa ya mutu annama kaza annama kaza za a tabi wannan suka ji ka wannan magana ba ba magana ne mai yawa haihata haihata maganar nan nisan ta ya yi nisa nisan ya ƙara nisa ba zai yi ba ne ma to a duna abin da ake buga alƙawarin nan min al-ijlal min al-qubul na fitowa daga cikin kaburuwa wannan abu ba zai ba idan ya rayuwa ba ta zama ba ila hayatul dunya ba ta rayuwa ta duniya na mutu wala haya wato mutum murayi mai gida ne zai zo kawai gida a jiri ba a yi ne fada yana mutu a kafin ya ana sun ce ba yanzu ana a zuwa ce mai gida ya fito ya fito ya zama ji ana kalma da mai gida sai dan da ya fito to ai ya mutu ya rayu ne suka ji ai shi ne wannan kawai ba kashi ya mace ya shi ne a mutu a dawo da amma wancan wanda ya zama kana ya dawo da ba haka ba daga wannan kasance ba zai yi ba mu dai mu kan dai mu dai mutu sai mu rayu da ya ji a bala'ina da rayuwar yanayin amma na riga hukunci amma magana a tashe mu kan suka ga ba za ta taɓa ba in wa wannan magan da yake wa a lokacin bai zama ba illa rajulun ba ce wani mutum ne yuzara ala lahi kari ba wanda yake kiran ƙarya ya dangana wa Allah wa ma na lahu bi mu'minin za ga mu ba za mu ba da gaskiya da shi ba ai mutum zai zuba ba za mu gasa da ba a magana da nan yawa ba da mutu bayan mutu to da abun da yake shi kaza aka ja suka ja aka ja suka ja shi ma da gudu sai ya addu'a kana da kullun ma ka da gudu idan Allah ta gama sai ne ko mu kai da kana ala da ba ka dida sauran nan lokaci da ga gani da yayi wannan nabi za su karance masu da alaka ala kuburiyar mu akan kabur da su wadda riyar da kuma kaidawa ba ga nan mu da yadu kaidawa ta kaba an ce da ya hasul adad wal halaki bima adali huwa tawasul idan aka fadara sai hasul adad wal halaki samudawa ne aka ce aka yi wa hujja ai adawa inda aka yi samuda aka yi wa dawa jibril dawa amma adawa da inda ala raka bil haqi da gaskiya kuma su gaba ne suka mutu wajen Allah mu sa'an muka mai da su da saka ya daga da abun da dabbobi suka suka sassaka mutacci suka sassaka to haka Allah ya mayar da su saboda su yi wa Allah ta'ayya a lokacin da za a halakar da su sai aka yi musu fari da aka yi musu fari to gano wanda ke cikin fari ba abin da yake nema sai ruwa su to shi kenan bayan nan sai Allah ya ɗauro hadari arun mutum al'audin hadari ga sinan ga ruwa ana gani Allah ya ba ruwa wani yiwu ya da Allah ne wani irka ce Allah ta na masa alawa da zo da halaka da su kan su gaba da suka nan masa saka mabudan don haka ni zan san za mu rama in Allah ya tabbata da wannan da halin da mutane Allah mai al-mukallidina masu karyata mutane to da ya ga yi
ثم أنشأنا من بعدهم قرونا كثير ما تسبق في الأمة أجلها وما يستعجلون ثم أرسلنا رسلنا كثيرا كلما جاءهم فتى رسولها كذبوه na'am فأتبعت عذابهم بعضا وجعلناهم أحاديث na'am فبوجا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون نعم.
بآياتنا وسلطان مبين na'am يا فرعون وعمل إبليس هل تكبروا وكانوا قوما عادين na'am فقالوا أنؤمن في بشرين مثلنا Hmm.
فقومهما لنا عابدون na'am فكذبوهما فكانوا من المهلكين Allah subhanahu wa ta'ala yake bai mu Allah labari jadi bayan mu halakar da su adawa kuma dai muka sace kada wasu mutane ba da dama ka Allah ya ce daga wannan da wannan kuma an ji alamun bajin kurunan akare sannan bayan sun gara da karni daban-daban na mutane duk karni ɗaya shekara ɗari ɗari ya ce karni ma bi su min ummatin ajala wata al'umma ba ta yi zan ajalinta ya an damu da gablau a ce ta mutu ajalin bai zo ba ba a haka shi da zan mudawa mutanen nan zalunci lokacin da lokacin da aka tsani akwai wani gajere mai dan fadin kaya ana cewa ku dazu shine ya dauki nauyin zai iya fice ta saboda shi baya da kunya wani mutum da zai iya da zai yi musu aikin gaba ne wa bai sai gaje a ce gaba ɗaya aka zo aka yi ba shi ba su ba aka ji ne ta shi kenan ya kai na ka da zalu shi kenan sai annabi za mu ga Allah Allah ya ba su kwana uku kowa yana so abin da yake so ne shi na da'awa da shi su abin da kuke so na rayuwa ya yi amma bayan kwana uku Allah zai halaka da su gaba ɗaya sai duka ya kwana uku yanzu Allah ba zai yi abin bayan zuwa sun mu kai rakuwar amma har kwana uku ba zai yi abin da zai zuwa za ga wannan sirri ne ya gani abin kamar ba zai yi ba Allah ya haka muka sa wa'azi suka ce za a iya a yanzu a Allah ya mura ya mura wa da ne wa da mura maka ba ka da su ba da mutum kwana uku akai kwana daya akai kwana biyu sauran daya sai wani tsohuwa Allah ya nuna wani duk alamar alamar da za a yi tara mutanen ya ce mutum ba lallai magana zalu kawai abin da na gani ne wanda duk a rayuwa na ban zama da mutum akwai abin da ne ba za ka yi akwai wani ana cewa da abu da hali da ya jagirce da kuma harami na maza sauran mutanen gari kuma da suka ji haka ya ka shawara suka ce ta kasa mutum lai lan da bai sasa wa haramu kuma da kullum wani wani na mulaka a jiran alƙari suka yi yanzu yadda za a yi tunda dai ana rage yin abin ko gaskiya ko ko a to a yi gangan ya ce gidan gano a kan dai idan an gani duk mutumin da yake gida ko da ba ko ne ne bana a gidan da yake ya gani to a gani idan muka farna gaji kaga inda gaje ke a zuwa alamar da za ka zame mu mu zame shi a kan alayira tunda ya riga mu ya gidan ma'aikata idan kokari ya yi ke yi babu abin da zai faru kamar da mu muke zato to alhaka na biyu na garau da kuma da lamar kan ta suka fi lahira yi zai zafi da ta suka shirya wannan Allah ta makaru makaran wa makarna maka wa ibrahim suka yi mummunan tara ziyara da kuma yanka gida namu haka kwana ana da wani ya Allah ya ba da dama da gida da tsari har ma suna cewa kuma lana kulan wani wa ina mu na kare muka je muka kashe su gaba daya da za mu je jaje wajen yan banza mu ce ba mu da labarin abin da ya samu tsaro da ya bauta ya ga ba mu da labarin ba mu da masaniya a kan kiran tsaro Allah ya gabari ha ba ma na ba ga nan shi kenan da za mu dawo zuwa gidan ba Allah ya ko alaba malaika ne zai dawa dai su suka mu gaba daya gaba da suka mu shi ne za a noma ba za ta riga ajalin da ba duk abin da mutum yake kai ya zo da adadin da ya Fir'auna ya ta kuciyanci a da kafin annabi Musa ya yi. Annabi Musa da ya zo yana musa wa'azi ma ya ci gaba da kuciyanci. Annabi Musa ya ga abin da Fir'auna nan ba gaskiya bane ba da yi addu'a kan. Yana cewa ربنا لك عادل فرعون وملأه زينة وأموالا إلى الدنيا ربنا لله سبيلك ربنا لله على أموالهم ويجب على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرون على من عليهم يعني العالم ليس عليهم yana cewa Allah ta bai da ranar dukiya ta bai da ranar duk abin da ake zo a yi ado abin da a duniya na komai da komai ta bai da ya fata fata bayan ka Allah ta ina addu'a ina roƙon ka zuciyar ka ta kaje ka zuciyar ka kuma ka sani ka hana ce imani kai ya imani ya ga alama illa ta ta zama aya abu ya fi abu annabi ne zuwa a cikin lalle zuwa musulunta ya zo yana roƙa da Allah karka ya dawa da musulunta ai za ga abu ya fi amfani a tun ta zuba ce a nan haruna kuma ya ce ali ya ala da na karba bayan Allah ya ce ya karba ma sai da zuwa ne kara shekara arba'in ba mu da zai yana ta har gudula ran da zai ma duniya ba an je ne da aka yi katon rabu ya ci ya ci daya ya karya rabu zai gama ya ci kan rabu irin wanda kira da dubu ɗari da wani abu da zuwa haka to aka yi da wani a kara fi ko ya karya eh Allah ce da ba za ka kara karya ba kenan na ake kuce da shi to haka Allah ya ce Allah ba zai ture mutum ba komin barnarsa sai lokacin da aka yi wa maka bai ba sannan ko komi kirkin da lokacin ya yi kuma amma ya ta kiro ba za a yi kasa maka ba sai ga na kirki ya mutu lokacin da ya yi haka Allah ya ce kuma sannan bayan wannan arzan na rusula na ala da mu aika manzannin mu ka tara ku yi juna ku yi juna bai da gudun ne da ma'arin ƙaunin daga dukkan manzo da manzo a samu lokaci mai tsawo duniya Allah gaba da malam tare ba dan karan ba wani annabi yana da shekara ɗaruruwa wani ya yi sama da dubu wani ya yi dubbai ya tafi a bar duniyar ɓangaren haka a sake kawo wani ya tafi a haka da alaƙi ko da ma jawo mutum iyayen da ya zo wa al'umma rasuluha manzanta kada mu sai ku kare ta ce farba na ba da badan ne muka biya da juna suna jin juna suna lafiya sun halaka wannan su zo a ayyukan wa'azi su karyata a halakar da su wannan su zo a yi musu wa'azi su karyata a halakar da su haka aka kai wajen Allah wa hadisa muka dan ya zo abubuwa na rance a rika ba labari mutanen a sai zuwa da sun yi kaza kaza mutanen ma da an yi kaza kaza a wurin da kamar da yin yau idan da rahamar Allah ya Allah ya tabbata da wanda ba su ba da gaskiya wa arna Musa da nabi uga ai ko annabi Musa wa akahu amma mun zo kuma wannan da ai ko annabi Musa nan domin zamanin annabi Ibrahim ne Musa ne suka fara kuma duniya da kuma na kai aka samu wani mai shekara ɗari da gurgura ɗaya a kayan mai shekara ɗari ma da gurgura ta kwaya ɗaya kai ta kuka a mai dama an yi kakkashin duniya za a ce a duniya da zawa za a samu yaka masu gurgura a ƙarshen duniya sun gaji yanzu an samu yaro mai shekara ɗari da gurgura hankali ya tashi shi da yahuda da suka yi jayayya da annabi isa rubullah akan yana rayar matattu izinin layi da izinin Allah yana da cikin ayat da aka bada rayar matattu da warkar da fara lafiya sai suka yi mutu ya rayar matattu ya rayar suka kalla ba su imani ba sai ya guda suka ya wannan bai fadar da mutuwa ba a gwajin mura haɗin baki da ganin kai ne yayi shi ko ya mutu a dai abu ne ka dayar saboda haka mai dawa sado kuma duk wanda kuke zuwa tare da shi za ku yi bani a tare da kuka ce he samu na alimin mu shine mai jega sama da dubu shi muke zuwa dayar don kun an da za ku yi bani ne za ku yi bani za ku sai ga Allah irin Allah Allah da ne ya yi da mai jibara ke abu ya hajju ya kai wa ayyukan alamu ya hajju ya kai wa ayyukan alamu yawa shi ya tafi shi ya kira ya eh ai inda kada shi Allah ai ana inda ran da abdi inda kada shi Allah a ne ta ai shi da Allah ta fara ba eh inda shi ga mai da bayan don da ka ran kawa anan ne da Allah ne ba kai ko zuwa ne ba wani ga ma'ana yadda da mani ko da yake da mani to shi kenan sai aka tare wannan mutum sai ka zau dubban nan ya tashi da ya tashi kawai da ya ga isar da ke da kurba suka yi ba shi bane wannan suka yi zamanin da ya riga a ne Ibrahim zuwa zamanin da ba kurba to da ya aka yi muka gani da babura mutumin da ya zamu ya zamu da ba a babura yanzu ya da babura alayyar zai babura ne ya Allah ji ba kai wannan da kuna yanka farkon yau bai da da shi ba in aka ce kuka ci aka ce kuka ci to ya za ku karkare da yin da zai mai da yaro da ya rawa babura kiran da ya ji da ta ce yawa da ya yi kurza kawai kan mai zama wani amma ka ga ba su imani ba shi imani ba kan Allah ne sai ya ga dama ai duk wanda ya kike ga yana cewa sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza ya imani ba zai imani ba ko zai yi tawili ya sako da kwane shi da lanka da lanka ne ba zai imani ba da Allah zai imani da ya ga kaza cikin da ake da tsohon sha'anin Allah to sha'anin bayan Allah ba ya wuce gurin bari da ba ga aika ne Musa wa ga Haruna dan wannan Haruna an ji ba duba mu ban mamaki irin wannan ba a naka ta annabi ka ce a nan dan uwan ku na mutane ai mutane ba za su yarda ba ko ai zai je ya dauke da yaron gida eh mana haka ai mutane suke da wani haye to ya mu jawo kai ma ta haye da ba za ta ga in ka yi da'a ba dan miƙa ma an ga an ga wa ya ji ya ji bakar bakar da ya miƙa ka fifiji kai wani gawa ne daga zagi dan wanda ya kara ba alaji ba ai ga ga na kuma ji wannan da kuma ya an yi ba da matsala yayi zai ga ya ya ce maka kuma ya kamata ya ce maka eh ki sai din mai ba Allah yake ba kuma zai ga abu to da bin dogara da wara abu ba ku yi fara ba kuma duk ba da jiya ya kama wancan da ruwa da aka kuma kama ka da zagi kaga ai ai kare ne ne to amma ga annabi ne ba ya samu annabi da yake abai dan wala yace ya ce ya ta azu ya ta duka ya Allah ya ta duka ya Allah Allah yana da hukumar da mai على دينا لما Ƙulfin ya ne, wa ya ku biya mu, suka yi ta roƙo, ya roƙo, ya roƙo, ya roƙo, duk Allah ta ya ja, za a ba shi kai da Haruna a ciki. In za a ba ni majimanci a ba Haruna ɗan kwana, ya zan majimanci da Allah ɗan mata. Sai shi kenan, sai ga yi sun zama annabawa tare, ran da ya zai fara wa'azi shi ne ya kira wa ɗan wanda haruna su zo ne ga wa'azi suka zo wa ka haruna da aya tana da ayoyin mu wasu narin mu biyu da hujja mu bayyana ya hujjatun bayyana wa iya yadu shine hannun nan na annabi Musa da yake za a hamada sai ya kuma tura ya zama bari shi ya wani za ki za a hamada shi tura ya zama irin na mutane wani asara da kansa da yake ajiyewa in ya zo ta zama mutu in ya ɗauko ta kuma ta dawo zanda an ji za a rawar da ya ga gaban abin alhare sai ga ya zo matsafa masu yadda sanda da igiya su zama mutu aka yi ganin da har ma ana jin za a ji tsoron kai an yi abin na wata a cikin wanda ce na ta ji sanda ta zama mutu ta hudu ma ya ta ji sanda halin wasu ya ce ya ɗari ni kuma na ce kuma jira ce kowa zai ce ko hanya abin da ya waɗi tsoro ke ala ce karkar tsoro to haka aka yi sai dai abin da ya faru sannan mu ta haɗe dukkan hannun da aka yi ba da ƙara zuba ba wannan ya zara wannan manafan suka fara bi ma yi a nan suka fara ba da gaskiya yawa ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa malai da majalisan da fa ta bar su da girman kai an yi imani da kan bare ga jare da wa billahi da kuma bare ga jare Allah wa qalu kama ali su da mutane madaukaka alina masu rinjaye ayi da bani isra'il sun rinjaye bani isra'ila bin zulmi da zalim fa qalu suka ce anumunu da madarai ne bisa sana'a yanzu mu ne za mu yadda mu shi bayi da mutum biyu irin mu mutum biyu irin mu mu da da haru ne da da mu da mu ba za mu yadda da wannan ba wa kawun mu ma da na ajiyu kan wasu ba mu da nan leburorin mu ne mu diyuna suna mana biyayya kadiyuna suna kankan da kai a wajen mu za mu ya za a yi kuma biyuwar nan فكذبوا هذا كيف يمر على هارون وقالوا لمولدين كذا لما رجعت كم ورا لا وادو أت على كذا فلقراتنا موسى الكتابة نعم نعم
ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يعتدون نعم وجعلنا ابن مريم وأمه آمنا وآويناهما إلى ركبة ذات خير ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا
نعم إني بما تعملون حليم وأن أتيت أن هذه أمتك أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون نعم فتبصروا أمرهم بينهم زمرا كل رزق بما لديهم فرحون وذرهم في غمرتهم حتى حين نعم ويعتقون أن ما مدعهم إليه أموات ومدين نعم يسارع لهم بالخيرات نعم بل لا يشعرون yawa Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a bayan halakar Fir'auna Allah yake wa daga lafiya mu da kitaba hakika mun bai annabi Musa littafi wa rubi ba halakar Fir'auna ne aka baiwa annabi Musa littafi ma taura la'allahu domin la'allahu domin su aika wa mutanen ta bani isra'ila ya hajjadu na su yi yi da shi nuna da ranar da gaba da to ka duba gani udiya ha ba da alaƙi fir'auna wa kawai jumlatan walida an baya ne musa a taura bayan halakar fir'auna da mutanen fir'auna jumla daya ba kamar ku ayi da yake da zuwa da ayoyi kadan kadan ba gaba ɗaya da farko haka ya kai yazo suka ce ba ba daidai ba ne ba za su yadda ba ya kamata da ba mu dinga kakalar nan da za a yi yahudu da nasara idan muka na biyan yahudu da nasara ba za mu jira da babu a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani azumi da yake yi ga madina da yahuda muna yi yana waye dan wani wani dan wani ya ranar da yahudu suna yi da annabi bai ba duk abin da hudu ne ko ya yi kyau ba ba saboda akwai tarko a cikin abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina laraba da turawa da jiya su ke kere da gajin masu da aka je laraba da gajin masu na gare gare aka da yahudawa kuma kamar ma su ke da kai kare su ne ke au kullura wa an yi wa zawari ne manzara yadda ku tallafi da ku za a hango ku daga daga ne da da Allah ku rage gajin baki ku yanke nan ku yanke nan yan ku ƙara masa tsawo a nuna dogon yan ku nan ku an yanke don kar a duka da yi ɗaya da ta Allah ku duba gani saboda na bai za a yi abu irin na to yanzu yahudawa nan ga ne muna ga a taura lokacin da aka ba su a tauran ma ba su zama ba ƙin su gari sai da Allah ya ɗauki dutsen tsohon gida sai ga dutsen a kamar yadda muke kallon rufin masallacin na adama kawai sai ga dutsen a nan ba gaba wani da kaga da mafarkon kanon filatin wannan da alawajin ne sai ga dutsen kawai a sama ana yi da wasu ruwa ta kuma zuwa kun ji abin da muka ba ko ku ce kun yarda ko mutum da dutsen ya faro a kan hukumu kuma dai duk a tare ko a yawon gaba ka taba kare dole kawai ba a tsara ba zai gaji a rawar mutum ba gaba kawai ya dubu mutum ka dauki wannan sai zo ga halaka da nan gare mun yadda daga wata yawa a kaina sai mun tawa ka ga wannan lokacin da musulmi ba ba a halaka da al'amar da wani abu ba lokacin da suke musulmi ba suke ta wannan gaddama da ana mutum idan baka manta wasu na musulmi tajiriyu ya mutu duniyar mahaifin nan suna musulmi a nan wanda aka fitar mutu a sauraka abu ya dawo ainihin mahaifin suka ci gaba da bautan mahaifin a nan wanda ya dawo ya da wannan mahaifin da suka kera shi da kayan ado na gwal suka yi shi amma ya zama su gaban mahaifi mai nama a jikinsa jikini wala za ga shi za a gaji da kasan dabba ta halitta Allah kuma ne wannan shi da Allah wala kantuwa ba ma yin wannan abu ba duka da shi da Allah kuma duka da shi da Allah mu zan ma wa qalu hadha ilahu wa ilahu musa wa nabi ka duba sanda suke musulmi maka shi da farshen ila nan musa zai mutu wa'adi ya kawo maraki ya yanka shi yake lalu harri kallan kuma da nan wani ilai lafa sannan ya kone ba ya kone shi kuma ya seka dokar da a teku kada ba wani ya tashi cewa zai ji ji bauta wa hayar da zai suka dawo su biyu suna bauta wa samun hayar zuwa su talayin wannan to haka aka yi da su ne a lokacin da suka ji maganar Allah suka da sun je sun ji magana Allah tun da ya ce daga Allah yake karbowa ya je da su su ji magana Allah sai da wani su zuwa ga mu da tawa guda ka bayan wannan lokacin da na tafi ni ba ji ba zuwa wajen marabi ba ba za mu ba ka bayan kaɗe ba su mutum wajen dubu da riba da dubu da wani da wani amma ba da muka bayan ban manya ya ga da manya da yaransu an kala da aka lamu da bayanin laba aka yi na kirkin aka laba aka je su ciwo da suka ji magana da da arna la da arna mu za ka so mai da za a yi nuna wani allah ciwo da ciwo zuwa zauna abin da kuke musulmi haka ake sai da su to balle yanzu da suke arna shi ne za a ci zuwa zauna a addini yau to Allah ta wuce ala bi umman wa nabi da a taura la lam ya tadun domin su biyu bi da bi ila dalala da dabada yawa wajen adam da maryama Allah ya murza a ita dan maryama wa ummuhu da wanda shi da yi za a da bani isra'ila saboda Allah ya dangana shi da bayan da maryama yawa ita kuma maryamu bani isra'ila ce aya da zama aya ya mai kun aya ta yin Allah bai ci aya ne ba li ana al-aya da zama aya ne ma game da wato annabi da da mahaifiyarsa wahida da aya ɗaya ne aya da ce wiladatu aiwuwar da da aka yi mun ga zalim babu nabi an haife shi babu nabi wannan shine karshen jayayyar nasara da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi kwana da kwanaki haka zo kai aya daban-daban ana jayayya aya ta kai tamanin da uku suka zama a kan jayayya sai da aka zo kan magana a nabila a Allah ta fara a nabi aya to da ni da ku ku zo fa kun da alam lalu abna'ana wa abna'akum wa da'ana wa da'akum wa anbudana wa anbudakum ثم لو جهل فنجا لا كان الكاذبين ودوم مو دكو مدو كما مدو كان مدو يا مدو ما دا مدو ما دا مدو هذا ابو da ji mu da ku wanda ya kariya akan magana ita mu mun ce bawan Allah ne manzon Allah mu abin da muka faɗa kenan ji magana mun ce ila bawan Allah ne manzon Allah ne ku kuma kun ce dan Allah ne Allah ne to a zo da mu da kuwa ne kare Allah ya ne wata mu zo a yi mu bahala mu ne wa makare da da ya gobe da duka duka yawara ga goben nan ba su ne mun nadi ba wannan mu duka ya ne da Allah mu je muna jari a daukar abin da yake hannun mu mu da rasa shi da goren da shugaban ko kun gani dukkan mutane da suke jari da alaƙin su ba su kan ba da ruwa ke ba iyalansu ma da abin da suka yi yanzu je ko ne saboda haka mun bambara kawai mu koma gida sa'annan tukuna suka yi banka da manzo Allah sai su koma gida har a ya zo da Fatima da Ali da Alhaji da Uday za a zo a yi wannan rantsuwa suka ce a suka nemi sulhu a nan ba su suka ce a yi sulhu da an bara ku rage mana rage mana suka ce a gara mu biya ka jiya ya ka dora musu jiya kuma wannan ce ba wai na ba mun taro annabi Isa da mahaifiyarsa ila gwatin zuwa ga wani wuri mai tudu an ce bai da magana an ce jimanta an ce faladin duk maganganu ne aka yi aka yi da ji kararin mamaye ne wuri mai natsuwa da wurin zama an ce har Isra ya zo lokacin da ya ga can da ya goma aikinsa na warkarwa da makafi da kudare da cututtuka daban-daban yana wasarwa sai suka shirya ya kamata a kashe shi sai gudu da jatumar da suka dawo har hijira suka zauna suka dawo suka zauna sai suka wajen mutumin ne daukai in ya gama illa zai warkar ya gama illa zai warkar sai sarki ya samu labari an yi ba ku mai warkar da jama'a haka ne in ya gani ba sai zargi da aka rauki kyauta mai yawa irin da sarakuna a kai masa sai bar kyautar a garin ya gudu ya koma inda ake neman za a kashe domin mai faɗa da kai ba zai sa kamar addini ba amma mai ba ka dukiya su kai zai ce jan ka ya lalace ka ya lalace ka ka je ka karkata ko da da soyayya zuci ne ya zuwa gare shi mutum Allah don haka ya yi dukiyar a nan inda aka ba shi ya koma can ba ya zuwa cikin isa ba wata rana yana tafiya da rana ne da ilimin sa rana a ƙasa sai ga wani mutum a gwana yana ta aikin gwanan sa shi ne ya yi sallan ba su kai sa ya ce to Allah ka masa malam ko ba zai ba ina za ka da rana ta ga haka ta adabi a cikin daji ina aidi maka yaji daga nan hadi masar yaji hadi masar daga nan hadi masar yaji hadi masar za ka da da gaba yaji a'a da gona ya leka nan ya leka nan sai ya go daura ga ga jimare ya kai ga jimare zo mana limin guna ba ya ga jimare zo lu zo ya zo ga ba ya zo mara da hau ya annabi ya yawo ya zo rajimare ka kai shi mun ga aji mun shi ka kai ya gari aji to annabi da na zara kan rajimare ko ku kawai lokaci kana sai ka ja da lokaci kawai rajimare da ka da gidan yaji Allah wannan yau Allah ji Allah wannan wani adadi ne murtali shin manzari gida wannan ba annabi ba wani mutum ne da yau da kuma sa biyayya eh kun kuma biyayya wata dama ce in Allah bar iyayenka da hankalinka wani ka kulle hankali ta zama sai dai dinga jinta ta yayi babu to kai kuma ga sunan sai a gani shi mana ga duk wannan yayin da sau da ya mata da yin kai sai Allah wannan yaro ba ya mu biyayya dana ya mu biyayya Allah amma ni ko na roƙi Allah in ya wanda ka fara cewa ka yana da wani kafo da za ka bashi in yau kuma zai ya tafi da yabi ni Allah ya san duk abin da yake da maza Allah da maza Allah ya duk abin da maza da maza a dai kai wani gaga da mari yake eh saboda yayi biya da maza saboda haka masu yayi a tsaka a yi kokari wani ya zo da mun kuma yi yan uwan su su dinga alheri wa su nan kuma iyayen da da alheri ga yayan da don haka mun maza Allah da idan wani mutum ko ba wani suka rasu hakkin mulkiya ya kare da ake kare da ke wannan Allah bai kare ba akwai zumunci da abun da suka bari dan uwan su ya alira kama ga gaye annabi da ta kaga ne mun halaka da shi kai ya Allah da shi ya yi wa rusulu Allah ya ya manzani kullu min al-tayyibat ku ci abubuwa masu daɗi jin daɗi wa shi daga gare ka da nama ko ka zai ci shi ko a'a a ci halal in ji Allah ku ci dai ba ci halal wannan kuma mu ne ma ya so ci halal wa wal zaliya wa aikin aiki mai kyau min farbin wa nawrin na farla lafiya ni ma da amalu na alimu ala tina ganin abin da kuke yi kuma jaji ku da saka muku aliya kan wa la mu ku sani ana hadihi wannan ainihin da islam wannan addinin musulunci ummatukum shi ne addinin ku aiwar wakawa da guda kuma a cikin wannan zai ai ya juya wa jama'a da kuru ala ya zama a kan musulmi kuma da wadi da zai al'umma guda ɗaya halin lazi wasu wani abin da aka yi mu zama kenan wani rabuku Allah ce ni ne ubangiji fatakuni ku ji tsoro na ji Allah fatakabda hu mabiya sai suka yayyanke amurahun al'amarin dinahun na ta da addinin bai nau tsakanin duran aka dinga a da abin ko kungiya daban-daban daban-daban wata halibi da suna zaɓaye da juna kan yahudu wannan gara sir yahudu da gara wajen da wani wannan kulli hijirin kowane jama'a kowane ɓangare bimala da yau da abin da ke gare su min addini za a dini wani kuma suna farin ciki suna ga su ne da ɗaya wani ba da ba wa zarafin kamar su nan kuma ana magana annabi annabi Muhammad kamar ka faran maka yunamrati a cikin wadannan tazu sama ga shi a tadiru har zuwa dan lokaci lokacin muda na zuwa cikin nan abu da magana ya gare hayatan muda kafirai na zamanin annama da yin yi abinda muka ba su mimma da dukiya wa bayin da yaya da muka ba su duniya a duniya mu jaru lokacin da iraki suna zamanin mun duk da ba su alkhairi ne ala sifat la yaqulun sare ne babu amma amma ba alheri ba duk abin da aka bai mutum a duniya kowane irin abu ne in dai babu tsoron Allah a ciki kar ma ka fara faranta ko tsammanin Allah ba ni alheri bala'i aka ba Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da kiyaye wanda ya kiyaye mana addinin mu Allah ba mu lafiya ba mu zama lafiya Allah ba mu wadata a lokacin mu na Allah sallallahu alaihi wasallam واجا خلاف الفاتح نعم Oh, eh, to na farko dai su yara ƙanana ana zuwa da su masallaci. Duk wanda na sallar da kan ya zama fitira a cikin sallah sai a cikin jibini da zunzu ɗan wuyansa. Kuma a nan bai ɗaga ya kuma ba daidai da wani da lafi. Kuma yana neman shi ana jin za a ga haka. Sannan a wata rana a nan sallar da yana kuɗu a ran juma'a yana kamin bari ya ga alaƙar kowane na da yana faduwa wanda Allah ya bar gudu wani sauƙai ya dauko a cikin yayin alƙiyar sannan ya zo ya ci gaba kuma ci gaba ne to kaga wato irin wannan kenan sannan akwai wani cikar manzo Allah a mamata wato yar abul azib ibn rabi wanda zainab sai manzo Allah ta da ne ta manzo Allah kana mai ya dauke da Ahmad yana sallah da ita Ahmad da ya dauke da yana sallah da ita har yayin rukuni ne ne ne ne ya rukuta ya aje ta in ya zo ya sujira ya zauna ya ƙara sujira zai ta haɗe ya sunkuye da ya makare da are daji sai ka to Allah ya haka to duk da ba za mu yi haka ba ana zuwa da yara sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce zuwa cikin sun kawo wannan na kan ko in tsawai da sallah in ne kukan yaro to kar uwarsa ba ta shigo da shi masallaci wanda ma uwarsa ta shigo da shi ba ba ba annabi ne kukan sa yana rage sallah ba zan tsawai ta ba don karɓuwar hankalin da ya rabu shi an gane wannan to sai magana harka kamar na limanci inda mutum biyu suna sallah a jere ne ko ɗaya ya zama liman ɗaya ya zama mamu to in yaro ya zo daidai da hankalin da ake dubawa in ya ga hankalin da ba zai don wani gwangwami ko wani abu da zai ɗauko ba ya bar ka a ba to za a iya tsayawa da shi a tura liman gaba amma in bai kai nan ba zai iya tafiya ya far sallar to shi kenan sai ku jeru da kai da liman yaran ku ko ku jeru da ku ko ku koma ba ji da ta yaran ku da kuke saboda ku ana cikin ba za ta tafiya wani waje da ku ya ga na eh a ruwa eh in dai bai sha ba ku kuma amma abin da zama a zan mai azumi ne a ruwa saboda kan dalilin nijewa din wata gida ko ruwa ya kuwa zai shiga bakin sa ruwa ko koda alwala take kaga Allah ya ce kai kuma Allah ya dogora in ka za ka a cikin baki garin kuka baki ya kuke ya shiga makogaro sallama a rinan azumin babu balle ta wanda ji ne a kuke da kan kan kiyayewa azumi shi wanda ake zaka samu kalin to wani ya yi tambaya a kan yana tambaya da na aljabar to mai zama ne mai biki kowa ma ya yi da jabar ne da kan ba salama na to ba ana yi wa kuma ya kuma jiki siyaka ما جاء